من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata shirin da hudu ga watan bulka'ida da biyar shirin da biyar ga watan bulka'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ne daidai da hudu ko hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasin mu na sati sati ko mako mako a cikin wannan littafi ya suna a yasiyatul kubra والنفر بجنة مالك من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rayu a ƙasar Siriya a garin da Damascus ko Damascus ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas wanda a yanzu shekaru dari bakwai kenan cikin da garin ta duniya a wannan majalisi na nawa na ashirin da takwas a inda shekul islam ibn taymiya yake mana magana a kan kalamin lahi ta'ala da aƙidar ahalin sunna a wannan matsala ko a wannan babi sannan kuma da aƙidar waɗanda suka kauce wa sunna dangane da matsalar kalamun Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wata zalika man zada ala sunnati فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة وكذلك من زاد وقال إن المزاد قديم فهو ضال كمن قال ليس في المصاحف كلام الله وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوسد وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول لا تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. إن تبيع إلى ظاهر السواء أهل السنة أشياء أشياء في كون الأمر. باسا تعالى بأن أجر قطيع ما في تقولا بإلي باسا تعالى بأن تتسكو ما في تسكيتي ما في نيلة جديا ahalin sunna suna tsakiya ba sa tare da ba sa tare da sai su ko haka nan a cikin matsalar kalamin nan sun tabbatar da Allah madaukakin sarki wannan sifa ta magana sai Allah yana magana wa annahu yatakallamu bi sauti yana yin magana da sauti wa bi harfin da harfi wa yasma'uhu al-ba'id kama yasma'uhu al-qarib na nesa yana jin su kamar yadda na fito ke jin su wa annahu yatakabbaru laka sha'a bima sha'a yana magana da abin da yake kuma san da yake wa anna alqur'ana kalamuhu alqur'ani maganar Allah minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah ya fito kuma zuwa gare shi yake komawa wanda ita ce aqidar ahlus sunna dangane da maganar Allah na ɗaukakin sarki ibn tabiya yace haka nan man zada ala sunna wanda yayi tsari akan sunna yayi dadi ya wuce sunna din wajen riga da bin isbati domin tabbatar da abin da Allah ya tabbatar mun tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar sai wani shi kuma dan azarbaɗi sai ya ce ya kamata a ƙara a kan wannan abin da Allah da manzon suka tabbatar sai ce inna alfazal ibadi lafizan bayi wa aswatahum da sautukan su yayin da suke karanta qur'ani qabila kuma waɗannan qabilai ne azaliyai ne dawwamammu ne ba fararru ba ne alqabil shi ne abin da yake ba da farko ko ba da ƙarfi to wannan yake gona da ilimi dan kana karanta qur'ani sautin da yake fita daga bakinka sautin shi ba shi alqur'ani da sautin ƙarar sautin naka wannan sautin ka ne maganar ka ce sautin ka ne wannan da kai da sautin ka duk Allah ne ya halitta wallahi khalaqtu wa ta'lamu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da mai karatun alqur'ani cewa yana da sauki yayin da yake karanta qur'ani sautin laki ne sai ga ta zayyana alqur'ana bi aswatikum bi aswatikum kaga ba aswatin lahi ne ku tsaya ta alqur'ani da sautin cikin sai ka mai sautin ka ne sautin ka ba kadiri ba kadiri ba ne hadisi ne da babu wannan sautin daga baya ya samu kuma wata rana za a ji babu saboda ba kabili ba ne hadisi ne mulki ne babu shi ya samu kuma zai zo da yi saboda ka agargaɗi ne wuce gona ne da iri ka ce sautin mai karatun ƙur'ani na kabili wanda haka ya yi tsari a wajen isbati da ke sa inda ta riya ce ku duk wanda ya ɗauki wannan a matsayin aƙida ba huwa da ta biyu da hannu wanda ya zama ɗan bida a ƙasa kullu bid'atin salama da haka ya riki bida ya zama ƙasashe kamar ƙala daidai yake da wanda zai ce inna allaha la yatakallamu bi harfin wala bi sauti shi da ya yi zinaƙi a wajen gane bin isbati to daidai yake da kuma wanda ya nuna gajiyawa da kasawa da inkari wajen galibin nafi wani can ya ce Allah yana magana ba sauki ba harafi wannan kuma yake a ta saukin mu da muke karanta Qur'ani da Allah kaga wannan ya taba ya nan wancan ya taba ya can to yadda wannan yake bid'a dan bid'a wanda yake Allah da cikin sarki ya kallamu la bi sauti wa la bi harf to haka nan wanda yake a siyasi la bil Qur'ani qadima sautukan da muke karanta alqur'ani da su kuma wato dawwamanni ne ba su da farko ba su da ƙarfi shi ma wannan bid'a ne fa innahu aidan mubtadi'un munkirin lis-sunna wannan zai koyi shi ma dan bid'a ne kuma mai inkari ne ga sunna wa kadhalika man zada haka nan wanda shi bai ma tsaya akan sauki ba ya ma ƙara kaɗa wani abin da mai yace innal mudada qadimun hatta kan wadar da muke rubutawa ita ma qadimiya ce ba ka da farko ba ka da ƙarfi bayan kuma ka kai kaso kai kaso ya ba da ɗaukar wada ɗin nan ko kai kaso ta wada ɗin nan ko a gaban ta aka saba kuma an ce ba ka da farko kuma kana nan wani wata rana wani yawo zai balle in ka ɗare ka haƙura ko an ce ba ka da farko ko sai da kanka ka zo kai kan rubutuwa ta ƙare ka ciwo ta wada ka ta ƙare zan zan haɗa wata to ya ce ba ka da farko to wannan a gaban jahilci ne kace hatta ta yadda ma kabili ya ce saboda ta rubuta alqur'ani ko ta zama da yawan biya wanda kuma zula kare ba da gaske sunna yace fa huwa qadin wa illa yudada qadin fa huwa dalil fa wanda ba ta hanya ya ta hanya kaman kana laysa bil makarin kalamullah daidai yake da kuma wanda shi kuma ta ta bangaren kuma wani guri yake dan ta buɗe abinda kake gani a rubuce a cikin alqur'ani cikin alqur'ani kuma ba magana Allah bane kike wanda zai ce shi wannan rubutun ba kadini ne daidai yake da wanda zai ce rubutun ba ba ne da magana Allah wanda ya kore wanda kuma ya wuce gora da irin wannan ba kai da haka sai suka gaba dan bid'a shi da yake وأما من زاد على ذلك من الجهال فوش جاهلا ما بيكون مشاهدة هل أنت مجالة سيدة هل ما أنت مجالة فقد بيت تقطع يسعى اللي تجاه في الجاهلين وفي الجاهلين ويعي فات الكريم الذين يقولون ومن نسيتك سوى إلا الورق والجلد واليسد وقطعة من الحيث كلام الله saura ka duk wani abu da da rubutun alkur'ani ko alkur'ani ya saba to shi ba ya zama magana Allah da haka da tawada da ita takardar da aka yi rubutun a jiki da fatar da fatar da aka sa alkur'ani a ciki da alwatar tushen da aka da aka rafi alkur'ani a jiki da alha'ir zangon da aka rafi alkur'ani da shi dukkanin shi كلام الله الله يبقى عايز يقول لك جاهز جاهز بس كل ما تقول هذا جاهز كده وعايز يبقى جاهز كده فهذا يبقى في كده في مقال يعتبر في كده خلفي فبيجي لا تقول انا قبل ما يجي بتعلم كده على القران كيف تبعت فيها في ابدي اللي كده يا ولا ولا ولا الجاهلين فهو بمنزلة من يقول ما تكلم ما تكلم الله بالقرآن wanda zai faɗi wannan maganar dai zai yake da wanda zai ce abin da nake karanta alqur'ani da Allah ne yake magana da shi ba ba maganar Allah ba wala huwa kalamu da zantar Allah ba yadda wanda ya kore gaba ɗaya wanda kuma ya irin wannan tabbatar wanda ƙare ƙare ke sun gaba ɗaya saboda dukkan wasu sun kama sunar gida sun saki hanyar sunna هذا الغلو في جانب الإثبات ولا في السجود da an zarfaɗiyar ta ɓangaren tabbatarwa ya sabilu tafiye da cikin janibin nan yana fuskantar ƙaryatawa ta ɓangaren korewa waɗancan ta ɓangaren korewa suke ta ƙaryatawa lam ya takallamu Allah bil Qur'an la ya takallamu Allah bi sautin wala bi harf suna ta korewa suka ƙaryata waɗannan kuma suka zo wajen su abin nan sai kuma suka ƙara wasu abubuwan da babu su وكلاهما خارج عن السنة والجماعة dukkaninsu sun fita daga tafarkin sunna sun fita daga tafarkin jama'a sauran ta ahalin sunna a cikin suna tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa abin da bai tabbatar wa kansa ba mai yi sallallahu alaihi wasallam bai magana a kan wannan ba to za ka tabbatar da shi ba sa fitowa ko turkar su yi suke yi ba sa korewa aka tabbatarwa abin da ya shafi sunan Allah ba ka ce Allah ba ya da kaza sai idan shi ne ya kusan ta kanka a shi shi ne ya koyi wa kanka wannan zai kali a ce wani zai ce shi ubangiji yana da kullu kaga alqur'ani ne zai da bakar Allah yana da kullu ba sunna ba ta zo da wannan ba kamar yadda aka zo da batun al'aini ko al'ainai idanu kamar yadda aka zo da batun sa'a kamar yadda ya da batun kadar duk waɗannan sun tabbata a sunna kamar yadda ya da batun alwar hannu duk wanda ya tabbata a sunna ya tabbata a alƙur'ani to al'udud babu a alƙur'ani babu a sunna da ta ala sunna za ka tabbatar da Allah al'udud la za ka kore wa Allah ka ce laisa lahu ijlali eh la ba ka da ilimi akan isbati ba ka da ilimi akan nafi ba ka da ilimi akan tabbatar da abin ba ka da ilimi akan koyi don haka Allah bai ce komai a kai ba mai zai bai sallah da sallah bai ce komai a kai ba kai ma kada ka ce komai wannan ba ita ce kalama ba domin da zarar ka ce akwai to yana buƙatar ka kawo hujjar akwai ɗin idan ka ce babu yana buƙatar ka kawo hujjar babu ko tunda ba wanda ya ga zafin ubangiji ƙarara ya gane yake da shi ya tabbatar ya zama ya bada shi ya kore babu wanda ya yi wannan tun da babu wanda ya gaibi ne ake bada labari abin da ake bada labari da gaibi ba wani za a yi shiga cikin wannan labari da isbatin aibi na shi ta hanyar ka tabbatar ko ko ka kore sai da gani sai sa babu lafiyar akira ɗaya akira ahalin sunna za su tabbatar abin da Allah ya tabbatar ya kai za su kore abin da Allah ya kore ya kai galibin isbati alqur'ani ya zo da abubuwa a filla filla daki daki Allah yana da kaza mai ji ne mai gani ne mai kudura ne mai irada ne mai tausayi ne mai magana ne duk ubangiji yana tabbatar da kansa waɗannan abubuwa da shi da a galibin mafi galibin korewa sai Allah ya bada korewar a jinkule laisa ka mithlihi shay'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ga da korewar a jinkule ba a hakin baki wajen galibin mafi yadda yake a dinkula haka za ka bashi laisa ka mithlihi shay'un ba wani wanda yake kanta da shi ba wani wanda yake kini da shi ba wanda yake kama da shi da sai ka ɗauki abin a dunkula a haka waɗanda suka gane suka fasu layi a galibin isbati sai suka yi ƙange ko da haka sai suka rage abubuwa da yawa da Allah ya tabbatar da kansa suka dinga korewa ba shi da kaza ta a tabbatar maka da kaza ta a tabbatar maka da kaza duk sai shin nan to sakin lahi da tsiyariya da tabbatar da wasu wasu ɗan kaɗan su sai su yi baka su ne alaƙarar a galibin korewa kuma sai aka dinga yin abin bayani gaski gaski la فوق العلم ولا تحت العلم ولا داخله ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا فوقه ولا تحته ولا متصلا به ولا منفصلا عنه kaga dole ku kore a kai wanda korewa babu yabo a cikin ta korewa kanta ka kore wata sifa daga wani abu ka ce wala ba ya da sifa kaza ita kantar korewar babu yabo a cikin ta sai idan an hararo isbati a cikin korewar ya sa misali da zalunci misali ka ce ya da baya zalunci an karko da yawar babu yanzu a ciki ba yi baya zalunci saboda rabu ne ba zai iya zalunci kuwa ba ba ya ba ya ba ya saboda zalunci ba ya zalunci saboda matsalarci ba ya zalunci saboda waɗanda yake kaga su sun fi ƙarfi in yake ga inda yake ƙarfi ne ko ka ga cewa ba ya zalunci yanzu ba ba wai kawai wannan kalmar ba ta yi yabo ba sai idan kana mutum ba ya zalunci saboda shi adali sai ka harare tabbatar da wata sifa sannan korewar ta zama yanzu yanzu kamar wani abin nan irin zambaɗa wannan ya zo gaban mai sarauta mai mulki ke sarki kai ba wanzami ba ne kai ba ɗan shara ba ne kai ba ɗan dako ba ne kai ba mai shafar masai ba ne kai ba ya ba shi ke duka yi da mai ka ba duka ba shi ba kai ya ga iya rashin kiyar ne kai ba tsira ba ne kai ba shi a ƙasa ba ne ba ga ai mafi ai gaskiya ce shi ba tsiran ba ne ba ta ba ba ne ba shi sai an sa ya ba to annabi ba ba ba ba ya jilla al-kalam an farko ne ya kai su yana ba kamar da ba ba sai idan kana isbatu kamali hujji wala rabbuka bi dhallabi lil abid isbatu kamali al abd dan a tabbatar da ubangiji kamalar adam su sa ki ba zalunci amma da kace ba ka ba zalunci ba tare da kana hawale da isbatu kamali dhulli ba isbatu kamali jiddi dhulli shine adalci to babu yabo cikin abin da kake kamar yadda wani balarabe da ya tashi cin mutunci wata kabila da suke rigima da shi da yake kobayyana su la yajbiruna bi zillatin wa la yajrimuna Allah ta habbata qaddan ce wata ƴar kabila ba ta iya karya alkawari ba ta iya karya yarjejeniya ba ta iya zaluntar kowa daidai da ƙwayar komayya ba yawan su yake yi ba zage su yake yi la yajjuru da bijin ba ba sa sauya yarjejeniya a zahiri kamar ya bude amma saboda ya nuna kasawar su ba su ita ba inda a jahiliya wanda bai zalunci mutane da shi ba a zalunci wannan la yajjuru da ta yuzmabi saboda aka bara kai ka ga kai zalunci don ka tabbatar da mutane ka isa ba wanda ya ka ba waɗannan in ayyar jirgiya ba su da ƙarfin halin da za su iya karya wannan yarjejeniyar don zan jayi sannan ba su zalantar kowa da da ƙayar kobayya shi yasa ya fara sifanta shi da kobayyila ya yi tasbirin su ƴan ƙabila haka ga babu babu babu babu babu yabo a ciki kamar ka nuna gari ka ce hazan tijar la yabne la yabne bi annahu كيف قادر على الذنب؟ ما zalunci zalunci ba su ba ce da abin gida ba gari ba ka dan kace ba zalunci ba ba yanzu bane sai maka sai da ka fi alif sunna suna al-isbat al-mufassal yadda al-qur'ani yazo tabbatar da abubuwa daki daki daki daki Allah yana kaza Allah ne kaza ne Allah ne kaza ne Allah ne kaza ne haka suke tabbatar wannan su yin mujmal Allah su kore su sai sai kuma da ubangiji ya kore su abin ula'in yadda suke a cikin alƙura lai ta kamis ne kai kuma ya sami inda da shi da ibn tabi'a sun gaba da cewa wata zalika ifradul kalami fil luqati wa sakinati bid'atun nafiyan wa isbat wa illa ma hadathat hadhihi al bid'ah من مئة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال إن البداد الذي تلقط به الحروف ويشكل به قليل فهو ضال الجاهل ومن قال ان اعراب حروف القران ليس من القران فهو ضال مبتدئ بل الواجب ان يقال هذا القران العربي هو كلام الله وقد دخل في ذلك حروفه باعرابها كما دخلت معانيه ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مسكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله وإن كان غير منقوط ولا مسكول فالمصائف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ولذاء لفظي لا حقيقة له ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه in mutum ya ce haka nan ware magana a kan ɗigan alƙur'an ɗigan da suke ci alƙur'an ko a kan wasu nan da suke ci alƙur'an a ce wasu nan da suke ci alƙur'an ko ɗigan da yake ci alƙur'an shi ba alƙur'an ba ko a ce ɗigan da yake cikin ƙur'ani ko wasu da yake cikin ƙur'ani shi ma ƙabili wannan duk bid'a nafiyan wa isbat ka tabbatar ko ka kore wannan duk bid'a wa annaha ya kamata zama wa annaha wa annaha hadathat hadhihi al-bid'ah min mi'ati sanatin aw akthar bi qalil kuma wannan bid'ar ta faru ne yanzu ibnu tayyiba a lokacin ka baka fi shekara ɗari ba ko ɗari ɗari da ɗoriya ɗari da ɗan kaɗan wato ba ka daɗe ba wata bida a ce sabuwa da cikin lokaci al'umma wanda ba ba da ita fa inda man kala wanda zai ce inda lidadan da zai tulaka da zai da ƙoroku wannan tawwadar da ake yin da ake sanya ya harufa ɗigo da ita wai sassan jihi ko wannan tawwada da ake yin wasali da ita kabilu sabili ya ce ba ka da farko ba ka da ƙarfi wanda duk zai faɗi wannan fa huwa zalimin jahili da kaske ne jahili wa man qala wanda kuma zai ce ira illa irada alquran wannan ya killa da aka sanya wa irada alhurufi waɗannan ya killa da aka sanya wa alquran ko kuma idan da aka sanya wa haruffa irada alhurufi idan da aka sanya wa haruffa ليس من القرآن ولا ما يدرسه القرآن فهو ضال مبتدئ ولا ما تفسير البدع بل الواجب واجب اللي يتكلم كلمة الميت أن يقال أبن ذا تفسير هذا القرآن العربي ولا القرآن الذي يتكلم فاسد عن سلارتي هو كلام الله تكلم عن الله وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها حرف القرآن فيه تذكيرا لما جرى بسيط حرف القرآن بحجم بسيط كيف da wasu nan da yake kai kama da kamar da alihi kamar yadda da alolin harifan da jumlolin suka shiga cikin magana ta da take wanda alqur'ani maganar Allah wa yuqalu ma bayna al-lawhayn abin da ke tsakanin bango guda biyu na alqur'ani bangon bakara da bangon nasi جميعه كلام الله جبت ليس مجانا الله daga bangon bakara zuwa bangon nasi duk gaba ɗaya magana ce zance ne da Allah fa in kana al-mushafu man kuna matsulan idan wannan mushafi da kake magana a kansa an sa masa ido an yi masa wasali اطلق على ما بين النوعين الجميل انه كلام za a ce abin da yake tsakanin waɗannan alluna guda biyu ko waɗannan bango guda biyu na farko da na ƙarshe da za a ɗaya maganar Allah da ɗigar ciki da wasannin ciki ba za ka ware wani wasanni daban ka ce wannan ban mutum ya yake ban kana magana dai akan alƙur'anin gaba ɗaya da wasan Allah da aka harufan sun shiga ɗigar ya shiga ya yi duk sun shiga wa in kana gaira mankutin wala maskutin idan nan alƙur'an da kake magana a kansa ba a yi masa ɗigo ba ba a yi masa wata ba kalma ta haifin ƙabila kamar alƙur'anayya na ɗaɗɗu na farko allafi ka saba har sahaba wanda sahabbai suka rubuta da hannun a lokacin babu ɗigo sun yi magana a kan wannan ɗigo ɗin kafin da wuce kana aidan ma bainan mai ainihi wa salamun shi ma dai wannan abin da yake tsakanin bango guda biyu ɗin maganar Allah babu bambanci tsakanin an masa ido ko ba a masa ido da zarar ta ce wannan maganar Allah ce tana nufin gaba ɗayan ka da kugarsa ko babu ido fala yi da an tilka alƙisra ta daina musulmi da bi amri da haddasi da halatta a gefe su suna tsakanin musulmi da wani sabon al'amari wanda ba babu shi sahabbai da su tsaya suna ta gani gani ba a kan wannan to da kamata ya zama wannan shi ne dalilin da zai haifar da suna tsakanin musulmi ba ولجاء المسجد بيان جاهية واتباعها مثل هذا الباكي إن أتى أيا أتى يجوز أن أن يأتى أتى بأبي الكوت وبالكوت لا أبدا أيها تأتم ما على إهم ما تبدا من فاقا وجن yadda za mu furta abin sai ka furta shi da wata siga wanda ya furta shi da wata siga wancan ko da siga ta yake da kamar yi ba gani amma da za mu nuna mu tsaya da duba sai mu ga an ba mu tsakani tsakanin mu ولا يجوز ان يحدث في كل ما ليس منه فوق هلكت في كل ولا ابقى ابدي كمان مجرد ابو تعالي اكن صباح العالم ده اشياء لا ده في الدين فكده ده ولا ابو ده بعد يا جماعه كده كده كده علامه ده ذات كده يعني مسلمي ولا بعد مسلمي تخيل كده علامه ده ذات كده يعني كلي ولا بعد كلي بقى العالم ده بعد ولا الى jarrabawa ta jarraba mutum suka yi jarraba imanin sa da yarda da wani ko yi sun yarda da wani haka ba da cikin musulunci bai halatta ka shigo da abin da babu shi a musulunci ba kuma ya zama da shi ne za ka dinga aure imanin gaba mutum ne babu na gaba ko fasali na gaba fasali ne mai mahimmanci fasilin ibn tayyiya ke fasali وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في امر الصحابه والقرابه رضي الله عنهم فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان وأخبر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله فلا مثل قوله تعالى مثل وجمع بدل لودا في آيات أي في مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم فيه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج قطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واصابهم فتحا قريبا لئلا مدعوكين تركي يا يا صحابي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani waɗannan al'ummomi waɗannan al'umma sahabbai da manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda a tsawon tarihi sun tafiyar duniya in ka tuna annabawa da manzanni ba a taɓa yin wasu mutane ba su nagartattu ba sun tafiyar duniya ka tuna annabawa da manzanni ba a taɓa wasu mutane ba masu nagarta kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ومن يدع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يكفي سوى إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاستفاه من رسالته وبعثه إلى الناس ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه وجعلهم وزراءه يقاتلون معه على دينه عبد الله بن مسعود الله بقى sarki ya yi duba zuwa zukatan bayi gaba ɗaya ya samu zuciya da tafi kowace zuciya tsarki da alkhairi cikin bayinsa cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓe shi ya aiko shi ya ba shi saƙonsa na ƙarfi ya sanya shi ne suka rashin lantar bayan wannan kuma ya sake duba zukatan bayi bayan zuciya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga babu wata zuciya mai cike da alkhairi kamar zukatan sahabbai da zaɓe su suka zamo abokan annabin sa sallallahu alaihi wasallam suka zamo waziransa suna gagarmaya suna yaƙi tare da shi wajen kare addini haka Allah gaba cikin sarki ya zaɓa masa sahabbai yadda ya zaɓe shi haka ya masa zaɓe Allah ba zai yi wa annabin ta mummunan zaɓi ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam zaɓin cikin dare ba sai ya zaɓa wa annabi isa a yarje ya zaɓa wa annabi isa ta haɗɗan sa da suka isar da saƙonsa bayan mutuwarsa amma da ya zo kan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zaɓa masa barzi a da sassa wannan abu da zai taɓa yi wa ya yi masa kyakkyawan zaɓi sai yasa a wani gurin abdullahi dan mas'ud yake cewa man kana musa asiya fal yata'assa bi man qad mata fa inna al-hayya la ta'lamu la ta'lamu alayhi al-fitna ulaika sahabatu nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam كانوا كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا واختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بهديهم عبد الله بن مسعود yake cewa wanda zai yi shi wani yayi koyi da shi sai yake wanda ya labbe ne dan wanda yake da rai ba a san akan me zai fita ba to waɗannan da nake ga muku su ne sahabban Allah ku rike mutane ne da suka fi kowa alkhairi cikin wannan al'umma mutane ne da suka fi kowa tsarkakar zuciya mutane ne da suka fi kowa zurfin ilimi mutane ne waɗanda suka fi kowa ƙarancin takalluki matsayatai a kan abin da babu dalili a kan mutane ne da suka fi kowa kan hali Allah ya zaɓe su don su zama sahabban annabinsa su zama abokansa su ke su san falalar waɗannan mutane su kiyaye musu falalar su bi diddigin su su yi koyi da halayensu da ɗabi'u wallahi in ban da a ce alƙur'ani a ayoyi da dama ya yi mana magana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan sunna ta hanyar danganci ta zo da bayani in karfi a kan sahabba a musamman da sallama sannan ga ta karfar shaida ta tarihi a sai da ke waɗanda mutane ba a yi su ba idan kana jin irin halayensu da ɗabi'unsu sai sa ce ba mutane ba ba sai da ke kai an yi ka waɗannan mutane ba an da ba da ba da zami da kuma da irin waɗannan halaye sai da ɗauka tatsuniya yadda muke jin tatsuniyar aflatun sun sa aflatun kafin ne ta almadinatul fadila ne zauna ya kai tsayawa a ransa yadda za a iya samun wani gari garin da ba a cuta rashin lafiya ba a faɗa ba a ciki ba a rigima kowa ka zarta zama yake a garin aiki yake ba mai taɓa wani ba mai shiga aikin wani ba a buƙatar garin ba a buƙatar soja ba a buƙatar ɗan sanda ba a buƙatar alƙalai ba a buƙatar kurkuku ba a buƙatar kotuna a wannan tafi ne wannan ita ce almadinatul fadila da aflatun ne zai da ana tunanin yadda za a samar da ita sai kan yaje wajen wato tsare-tsare yadda za a same su za su yi mamaki to kaga ko ya karanta almadinatul fadila sai ko na magana aljanna su ga da cewa aka ji kaza ba ta rikin lafiya ba ta faɗa ba ta amma a bayan ƙasa to in kana karanta sirar sahabbai ta jini yadda to in banda ake alƙur'ani ya cika da bayanin su sunna ta yi ta bayanin su tarihi ta ko ina ya yi ta mana ruwan dalilai akan akwai waɗannan mutane sai da su hanya ko wannan da almadinatul fadila ko su ta yi lafiya kaga alƙur'ani su keke da yawan su keke da yawan su da ibn tayyiya a wannan fasali yake so ya nuna a taƙakiyar ahli sunna dangane da yadda suke a taƙakiya a cikin kowane lamari to in ka gangaro da sun sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma a tsakiyar wa kazalika bi annakum ummatan wa kaza shi an farfaɗiya da ladan ya lafa da su ɗauki wani sun ba su sama da haƙƙinsa ba ba su kuma zalunci wani ba sun kafir kafi ko sun ci kafi shi ne ko wani ake sama ba sun tsaya a tafiya to haka nan ya waje ba ya ji da nufi sabi a cikin jinsu wani ake dali da tsayawa tsakiya da daidaito in amurka sahabatu cikin al'amarin tsayawa tsakiya da daidaito cikin al'amarin sahabatu والقرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ألا بقيت سلطان يا يهود يا ترى يهود فهبل النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين والسابقين لهم بالإحسان فهبل كيف تنكر السفارة جابت من سينا بالضعف da waɗanda suka shigo daga baya baya duk alƙur'ani ya yi wa akbar kuma alƙur'ani ya ba da labari anhum game da su annahu wa akbar annahu radiya anhu ya ba labarin ta Allah ya yarda da wa radiya anhu kuma sun yarda da Allah labari ya bayar ba wai umarni bane ba ka iya cewa an yi sai da Allah ba wai hali bane da ka iya cewa an hali ko ba a hali ba wannan labari wal akhbar la tadkhul la yadkhul Allah duk abin da aka ce a labari ne to ba a cewa an kasa wannan idan da aka ce labari ne aka ba ka sannan kuma aka ce an kasa wannan labari da aka ba ka me yake nuna wa an karyata labari ta haka labari ma na suka tuhihu kamar ba a ce ba daidai aka faɗa ba yanzu ake yin gyara وألا تضع عند أتيت فقد دسته ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله يسمع بعد عند أتيت الله فقد دسته فألا بعد ما داري من يسي يا يرجد فيك إن يرجد فيك هذا إذا أتى وعيد لي يسي أي بس يرجد الله الله بيرجد فيك ليه أنا يسأل الله الله يقول يسأل وذكرهم في آيات من كتابه الله يفعل تأكيد آيوي لداما للكافر مثل قوله تعالى كما إن في سوى محمد رسول الله النبي محمد من غير العالم أما الله بقى في تركيا فأيش بسيلا فأحيا بعد سيلا أما بقى بعد سيلا من غير سيلا فأيش رسول الله أبقى الخبر domin nan mataki ne ko guri ne na faɗar matsayi mai da waɗanda ke tare da shi Allah zai faɗi matsayin kowa su ga matsayi Muhammadin wannan ne matsayinsa akwai mai ja ba to ga su na sahabbai zai faɗi matsayin sai a sami mai ja wannan zina ma'azu waɗanda suke tare da shi أشداء على الكفار ما في الأدبين أكل كفر هذا لما يكتب هنا sun bi umarnin da Allah madaukakin sarki ya ya ba ya ba ya ayyuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar wal yajidu minkum jinda wannan umarnin da Allah madaukakin sarki ya ba shi ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam qatilu ya ayyuha alladhina qatilu al-kuffar wal munafiqina waghlib alaihim wannan umarni shi ne suka ɗabbaka shi ne Allah yake yabai a shiddai ala al-kuffar ruhama'u ruhama'u bainahu ba su tausayi ne a ƙasar kano suna matsa wa kafirai amma a junansu kuma suna tausaya wa junansu ruhama'u bainahu babu bambanci tsakanin wanda yake ga musulunci a kan kafar kansa da wanda ya shiga musulunci daga kai dukkanin su suna kan juna suna kan shawar juna يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين هذا الله لا يتكلم القيام ولا وقال لم يتعلم في يوسف كنا سوما سنا فيه وقال لذلك زمنا سوى لم يكن فيه بدابيه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين Allah ya nuna yana kan mutanen nan masu shugaban nan guda biyu sai ya kuma kifan ta haɗin cewa suna da kallon shugaban guda biyu a shidda ya alal kuffari suna izzatin alal kafir ruhama ibaidahum suna azillatin alal mu'minin kan kuma Allah ya yuhibbuhum wa yuhibbuna sannan yace tarahum rukkan sujjata haka zai a kai da wani lokaci cikin ruku'u sai su gana ma'ana a kowane lokaci ta kaɗa suke ta dama suke dubu daga cikin ibadar kai ba a ɗaiɗaita ba a ɗaiɗaita yadda gona fadlan min Allah ya rubuwa sai wannan ba ƙarfafe ba ƙarfafe zukatan su ba ba tasbiya sai Allah ya zukatan su ba yadda gona fadlan min Allah ya rubuwa kodai suke nema ba sai falala daga Allah da yarda ta domin wani ya cewa eh suna tare da manzo Allah suna da ƙara kafirai suna ta sai junan amma akwai wata ɗoyayyar manufa akwai wata ɗoyayyar ajanda da suke so suna kan girma suna kan matsayi suna kan kaza sai Allah ya kaɗe maka wannan tunanin ya a ba haka ba waɗancan sifofi da suke da su تراهم ركعا سجدا بعد لا تكتب هذا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هذا هو الذي كتاب مثلا في زمن لا تكتب كيف وأنت قد يقال الله يكتب Allah ta'ala ya gaya maka ga zaman da kuke da annabi wallazi na ma'ahu yake ga yadda kuke yadda gona fadlan min Allah wa ridwana sai kuma kace zaman da kuke التي فيما هم في وجوههم من اثر السكوت. هذا الشيء في السكوت في الأمانة في الجنة إلا أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوجوه. فهبتي لي خلق لك لا تتدخل الله يتحدث المسلم في وضع ذلك مثلهم في الحياه makan abin kadari ne kauni ne Allah ya riga ya rubuta shi ya kaddara shi kamar yadda magana ta Abdullahi dan Mas'ud sai ya dubi duka sai bai ya zabi wasu sahabbai ta haka sannan a taura kun ga da nan annabi Musa an yi bayanin sahabban nan su ka gaba wani abu ne da ya faru haka kanta ba da kasa Allah ya ce a zalika masaluhum fi tawrat kuma kana so ka ji misalin sa a injila da masaluhu bil injili ka zar'i kamar tuka aka rage sab'ahu da ya fitar da rinsan ta fitar da rinsan ta ta agara hu ta karfafi rinsan ta sabla da yayi tauri fastawa ala tuki ya tsaya a kan kafafuwansa ya ujibin jirra yana ba wa manoma sha'awa ta yi kyau ta yi kore ta yi ɗaya ta yi yabanya kowa ya zo ya gani ta a yayi wannan ta ita ce shi ne bautar sahabbai shi ne bautar sahabbai kowa ya karanta labarin su da tarihi su awa yake ba shi amma wani yana karantawa yana wasu ba da shi zai wuce wani mutu bi zai wuce sai ta Allah ce ya zai da bihi min kusa domin ya kusa ta kafirai da su waɗannan sahabbai shi ya sa da ana faɗa kalama abu bakar kalama umar kalama usman kalama mu'awiya kalama ali kalama yayi ran shi ya dubugular ɗaki to da dangan haka Allah ya halitta sahabbai ne ya zai da bihi min kusa وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. waɗannan yake sahabbai Allah ya yi alkawari Allah ya yi alkawari da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargari minhu ay min jinsi min ula min ke bayaniya larabci akwai min ilimi akwai min bi bayanin jins akwai kuma min bi tabi'in wannan min ke bi bayanin jinsi jinsi ha'ula duk wani wanda zai yi aikin karanci ya yi imani to zai sami lada da gafara da gaggaɗan lada daga ubu wani ya sahabbai sun suke minhum ai daga wani bangare ba su wannan akwai sakariya a cikin irin wadda fasara Allah yanzu yanzu da yabo da su haka kuma ka ce zai bangare wasu ya musu gafara wasu kuma a watsa ciki sai sai ya yabo su yake ga yadda suke أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يجاء من الصفة من فاس كل شيء أجل هكا كل شيء فضلا كما أرسل آية سوى شيء وأنا بنجل الزي مثل جعفرة وأنا بنجل الواد تفيتا لحد وتقول الفهيمة في يمنا وتقول الفهيمة في يمنا ذات القرآن هنا تقول في ليس ولا الطرف الجلي ولا الطرف الدنجو wanda shi ne hilaya ga musulunci shi ne ta haɗai irin kasar da suke wa ayar kenan ai Allah ya ce bin hum ba duka ba guda nawa ne wata ruwa ta ce uku suka rage wata ruwa suka ƙara hudu suka zama bakwai cikin alatin mu'allafa dubin dubatan sahabbai ka ce uku ne kawai suka yi saura shi ne za a yi wa gafara shi ne za a yi wa ko a samu wani ce a sun kai bakwai kuma abin da ba ke in kana karanta riwayar bakwai sai ga an manta su hakan da hussein da fatima ko shi ne duk mai manta ne wahayin iblis wahayin shi ko duk sauran dubin dubatan ina za su wuta shi kuma ya tafi aljanna wato kamar yadda muka muka faɗa faɗa a nan sanin kowa ne ko a cikin rayuwar mu yau da gobe a ɗaiɗaikun mutanen ɗaiɗaikun da haka haka da aka yabo makaranta yayin da za a ce makarantar nan duk wanda ya makarantar nan ba ga shi da ɗanɗin samun mai ilimi wanda ya san ya kamata mai san kanka kawo al'ummarka tsararre a cikin fagen da ya karanta duk makarantar da za a yaba da irin wannan a ce haka ɗaliban su suke wane ne ko suwaye mutanen farko da ake yaba malaman su da masu makaranta idan ne ka samu ƙwararrun malamai malamai masu tarbiyya malamai wanda suka san ya kamata sai ya sa ɗaliban su ta zama na ƙargari a yayin da ka duba wani wata makaranta ta cikin wannan makarantar ta Allah ke yi duk wanda ya shiga makarantar da ya gaba yayi da ya sai na ka ya lana a gaba na haɗu a zalimi dahi da bai san abin da yake ba yare ne farkon yanda wannan kukan zai shafa ai dan ne ka ka yi wa ba a ƙari dan ba kuma kawai ita makarantar da yare ba a yi wani wanda ya iya koyarwa ba kamar da zai kamar ba. Sai ya kayar mu'ammin al'asakin da shari'a. taɓa yin nauyin da ya karya ake tsayyana yaya za a yi tarbiya tare da zuciyar da mata har aikin da Allah ya tsira maka kenan يزكيهم ويعلمهم الكتاب يزكيهم اسم التربية وإنشاء التربية وانت بيتكي أي وطن لما فتا في سبب مثلا ترمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كل ده في في سبب طريقة دلالة في الضحايا بيودرة بمنافق بزعلي بالإنسان بمجنسة da kafirci da rudda da ban san ba ka san manzo Allah da ban san sun lallabe ne saboda abin duniya yana ba da baya da suka yaƙi suka yi rudda suka kamo dangin su suka dinga azabtar da su suka kulla musu ya ce kiyayya suka sa musu ƙazan duka suka da kiran ka faɗi ba kai ɗari suka matse ka a bango suka sake da yana iya suka kashe wa daga ina waɗanda ina suka samu a yi ɗan makarantar manzan Allah la ilaha illallah amma ya kuke tuka ya Allah kanka cewa bai iya tarbiya bai iya karantarwa ba a ce shi waɗanda ya jawo jikinka da halku ana ya abu bakar wa umar wa farastu ana ya abu bakar wa umar a ce waɗannan da yake shiga da yake shiga fiti da fiti a ce a ce ba mutane kirki ba kuma duk da hali ba kaga babu kisan da yake wani kuma babu rusa addini da yake wani babu yanzu abin da kake nuna wa koyarwar nan ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da alƙur'anin nan da yazo da shi da sunnan nan da yayi da yazo da shi ba ka iya gyara al'ada idan ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aka ba shi koyarwar daga ubangiji jibril sai shi ko kuma suka ji wannan koyarwar baki da baki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance a sai duk a sai ba ka shiga zuciya ba sai tasiri ba koyarwar alqur'ani da yake sauka dai yake sauka dan yanka kaka ya koya a musu shi a sai da wasu tasiri ba a sai yau idan kai ka zo kana cewa a baya kan alkur'ani zai gyara halayen mutane zai nuna su mutanen kirki zai nuna su kaza kaza wani ya isa ƙarya take tun da ka yarda cewa bai iya gyara sahabbai ba wanda aka saukar masa da alkur'anin bai iya karantar da shi har suka gyaru ba sai yanzu bayan shekara dubu da ɗari hudu sai kuma ƙur'ani ya tashi da haka duk wanda yake shiga addinin ka saboda wannan aƙidar ta yana da hikima da ake ka ga aƙidar shi'a mai limaɗan sha biyu waɗanda za a kasu sahabban annabi gaba a tunanin su a ya galgala su a cikin su a tiyara sun su a tiyara ce wasu suke ɗayan sun ɗauke musulunci gaba ɗaya gaba ɗaya sai yasa magabatan da suka gaya mana irin su abubuwa a turani da su waɗannan zama duka zama duka suna cewa za su ce kina na'ai da za su ci alƙur'ani amma suna jin tsoron za a gane to waye ya rawaito waye ta yi alƙur'ani ai ta habbai to mutunci da zarar ta ce ce to abinda duk suka kawo na addini na ya faɗa shi ake kuma yanzu ta karɓi addini daga bakin musailamatul kazzab a ce an musailamata قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko da ya riga to wanda ya ce sahabba Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi riga ko ɗan tsirari da basu a kirga ta aka iya tsaye hannu ba ana ga mana cewa dukkan waɗannan hadisai da nake fara a tattara a yaƙan in ka za mu kai wani kai karɓar wa mu kai ba ta ake ka gari ta addini da gaba haka ake buƙata sai aka biyo ta wannan sai aka biyo ta wannan kafa وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واصابهم فتحا عليهم. التي لقد رضي الله عن المؤمنين. حقيقه على خير ما بعد القتل ثم يقول قد للتوكيد لا قد ولكن قد رضي الله tabbaci haƙiƙa Allah ya yarda abin da ya iya nuna sai ya kusanta su da sifar imani idan akwai ƙarya a zuciya ba da ya ce da wani wanda yake bai yarda a zuciyarsa ba ya ƙaryata a zuciyarsa yana nuna wani abu saɓanin abin da yake yake yake nunawa ya kai wani abu sakana abin da yake nunawa wannan ba zai ne ba wani Allah shi ne ya kun ana Allah billahi wa bil yawmil akhir wa la hum bi mu'minin يقاتلون الله والذين امنوا ولا يخرجون الا انفسهم ولا يشعرون. ولا يعلمون سوى الا بعد ذلك سوى موجودين الله يكرهك موجودين والا ما واحد كان بس. اذ يبايعونك تحت الشجره a yayin da suke yi maka kasta a ƙarƙashin shajara ko da rasul hudaybiya bai akin ridwan yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zai je umara kafirai suka tsare shi suka ce ba zai shiga makka ba duk da ba ya zo da biyan yaki ba suka tsare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga a hudaybiya haka zauna ana tunanin a koma ko a ko a ko a ko a abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya tura islam ya zo ya jiye a ciki ya gaya musu shi ba ya zo da niyyar yaki ya zo ne da niyyar umara su bakke su zai yi umara a ciki aka tura islam dan a lokacin babu wanda yake da inda da mala'a da kariya da gata a cikin ƙuraitawa kamar islam annabi ya tura ya zo sai ya sami jinkiri bai dawo ba sai jita jita ta fara yawo cewa ai kurai ta sun kama cikin kafa sai a nabi zai kaf aka yi masa kafa cewa tabbas idan an kasa islam to ya ci zai kalli dai sahabbai suka ne suka yi masa kafa ba gudu ba gaba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga hannun sahabi ne da islam to waɗannan da suka yi kafan sun kai mutum kimanin sahabi dubu hudu shi ne Allah ke ba da labarin ya ce in a lokacin da kuke wannan sassa Allah ya yarda da ba da labari ya saka ba zai yarda ba da ya tafi ya duk da aƙidar shi a kai da ba ya shigo da ilan layi a tunatin da ba irin aƙidar yahudawa wai Allah ya kan iya yin abu daga baya ya ya gano ba daidai zai ya ya ban ji abin da suke irin wani ayoyi sun ce daga baya ya fahimci ba a gida ne a kusa ayoyi alƙur'ani da ayoyi da ban mutane da ke ce daga baya Allah ya wanda kuma kamar da ke gaya maka a cikin wannan aya ko da a taura yake ban shi ko da a injila yake ban shi Allah ka shi zai duka nan ba zuciyarsa a hannun su take ko da ka sarrafa shi ku taɓa ce maka yayi yabo yayi yabo yayi yabo ƙarshe ka taɓa cewa su wani guri daban wato a kiyaye ce wasu take ita kanta tana ɗauke da sinadarin mutuwar ita idan da dai hankalin na fiye wani guri kamar da shi laye sai ka ga sun taɓa su ana ce maka da wani ba abin da zai nuna maka a kila ce a tana ɗauke da sinadarin mutuwar ka duba take har ka farkon aƙida da ta fara shiga cikin al'umma tun daga sai ta abdullahi bin saba tun zamanin sai na isma abdullahi bin saba ya fara yin wannan tsohuda wajen dasa wannan aƙida amma ka duba har yanzu ba ta yi a duniya ta ga waɗannan ɗariƙin nan da muke tafkar ta da su har daga ba suka sai waye ka duba sai su gani yanzu aka zai dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin amma yawan da su jami'a suke da su a ba su saboda aƙida ce da kai in kai da sinadarin da yake kake ka ina gaba abubuwan na zahiri na yanka to Allah yake cewa idu ba ya ilaka takka sada lokacin da suke maka takka a ƙarƙashin tafiya fa alima ma fi qulubi akan wannan ba da magana a ce wai ko a cikin sa akwai munafikai fa alima ma fi qulubi Allah ya san da yake zuka sauki fa anzala sakinata alayhi sai ya saukar muku da nutsuwa وأصابهم فتحا قريبا وساعة الخامس لأن فتح إلى كل فتح ده بس الخامس ده مكة بس الله يبارك فتح خيبة فتح عن جميلة خيبة إذا إلى يقبل لي يبو كلا من كل أشياء القرآن لسه ده ممكن تقوي هؤلاء الإطلاق الجراية kusan galibi abin da muka faɗa ayoyi ne waɗanda suke ɗauke da yabon sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam da haka nan za a ga hadisai sun zo da dama na manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tattare da yabo da waɗannan jama'a da waɗannan al'umma wanda insha Allah shi ne mawdu'in darasin mu na gaba sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wannan yana yan tambaya yake cewa yana sa a warware masa wannan matsalar yan shi'a suna cewa wannan alkur'ani ba cikakke ba ne suna saka dalili da hadisin da sahabbai ke cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul ahzab tsawonta ya kai suratul baqara sai ka kafa dalili da cewa har yanzu suratul ahzab da ta kai suratul baqara ba to na farko wannan aqida ta tahrifin qur'an alqur'ani an yi kitabi an tattauna shi an yi rage-rage a cikin a cikin wasu abubuwa aqida ce ta shi'a duk da cewa wasu daga cikin shi'ar suna inkarin abin da na masa aqida amma dai ko ko ko ko manyan limaman su da suka yi da su sun rubuta yana da cikin littattafan su manyan manya da littattafan su kuma yi da ya sa da aka rai ko wasu daga cikin su sun yi inkari aka samu ne ila sallar jaza'iri a cikin littafin sa al'alwarin mu'amaliya a littafin da su ne wasu shi ne yana zai waɗannan manyan manyan sun yi inkari ne don kada a shirke su da cewa suna cikin al'ur'ani amma ba wai don baki da su ta imaniya tana ta aƙida ce ta su cewa alƙur'ani ɗin nan wanda muke karantawa an sarayar da biyu bisa uku an zubar da biyu bisa uku daga ciki da ko ɗaya ne bisa uku muke da shi a hannu sauran ka so biyu ne duk ya zan alil baiti ne da duk ta ne duk ya zan alil baiti ne ka so biyu abubakar da umar da usman suka yi duk irin suke jibin da suka yi suka ya da su suka fi to bai sani ba ila sai da ali shi ne yi filafa ba bai shi gaban shi ba dan ya filafa sa bai dawo da sauran ba kada zai dawo da sauran idan ka ce za ka nan sai da umar abubakar umar usman duk a tsorace shi wanda kuma ka zagi ka ce akan addinin Allah yake a zubar da kashi biyu da alƙur'ani yake azaba da shi ma a cikin gwamnati ka aika ka zage shi ba to kaddara ma ka zage shi da ka sani ba to lokacin da ya zama ke khalifa ya zama shi ke da wuka da nama har yana yakan yake yana ana ana yake yake da zubar da jini yake dan ne bai zaba qur'ani duka ba sai ya fito shi to da ban ga aika aika da aka yi dan dama kan faran kale ya sa muka abin nan da sauran nan kowa zai karanta to saboda haka suna tabbatar da wannan yasa kadar shi ma yayi lissafi fasilin kitab fi isbati tahrifi kitab rabbil arba lissafi shine ne wai ya kawo hujjoji kuma lissafin bayani dalla dalla ko daki daki wajen tabbatar da cewa an tattauna an duk bincika lissafin ubangiji ubangiji shi ne Allah wani lissafi mai zaman kanta da ko za da magana ta taso waɗanda suke jiki da kansu da shi'a dan mun san da dama ya zafi ne wasu kawai ne kansu ake wani wani ya tsaya kanan da ake yake bi wani sun fi abu wannan su sun yi wani abin ta sun yi ban san ne shi'a wasu kuma ɗan ta goma sun da ake samun wata su shi'a an ba jahilai da bakanci a ƙashi ba dan an ga ga wasu sun je sun je Iran da suka aka ɗan fara karanta musu shi a sai suka je suka ce ai sun gano a ce waɗannan da suke jagororin nasu da sauki a kan suka yi kaya ya suka kafa ta ba suna nan ba to sai da ka yayin suke ta ƙoƙarin kare kansu su ba a alif sunna a tsaya jiki a bukari da musulmi da yayi da yayi da yayi da yayi wanda suke cewa akwai wata ayoyi alƙur'ani a ciki sai aka ko ba ko ba kun yi da tarihi to ban san me suke so su tabbatar ba ana suna so su tabbatar da cewa aqida ce ta ahlus sunna a littattafan aqida su suna rubuta cewa alqur'ani muharraf ne ko ka a suna so su ce mun yadda mu muna da wannan aqida ce amma su ba suna da ita dan haka ba babu wani littafi na na ahlus sunna da aka rubuta na aqida wanda ya kawo wani cikin da cikin suka suka aqida ahlus sunna ta alqur'ani a bincika sannan dukkan riwayoyi da za ka zo ka fahimci kamar akwai wata aya a Qur'ani yanzu babu ita malamai sun gama bayani a kanta dan lafiya wanda zai nuna maka ba a kira ta ta'ala ba sun gama ba magana abin da ake kamar ya a cikin mas'ud a cikin mas'ud bai yadda da kula idan guda biyu da cewa suna cikin Qur'ani riwaya ce ta wani bangare an yi ta suka ma akan islamin sa ta wani bangare ko malamai sun maka takalidi akan cewa ya baya ɗaukar bai same ta kariyar tawakiri ba daga baya kuma ya zo yin isbati ta sai aka same ta a cikin aka samu kula'izu a cikin mushafin ta sai ya da suka yi ta akwai kula'izu a cikin mushaf abdullahi bin yusuf ta fere ruwa da akwai a abin da hadisin bukari da akwai kuwa sai ta idan gama ya farji ne na na kwanan min Allah albatta shi ke aina ba da sai alƙur'ani karanta littafin ahlus sunna suna magana cewa a nafsi da yake ko a kila da aure da shi a bace da ke nafsi ba domin yanzu a kai nafsi la la tafi min ayatul ayyi kuma la tafi da kai min ayatul ayyi alqur'ani ya faɗi cewa ana nafsi aya to nafsi illa malamai su ta saka kanka akwai nafsi akwai nafsi hukmi dun alqira'a akwai nafsi qira'ati wal dun al-hukmi akwai nafsi qira'ati wal hukmi sai da kuma misali da wannan hayar ta alƙaiƙa ce alƙaiƙa da cewa tana da gaske wanda aka yi aka yi nasu ra'a ta ala da nasu hukunci ta haka ba magana cewa kun kai da umar da usman su kun kai da abubakar sun yi kutu kutu sun zari ta ba to da yadda cutar da su su kamar wannan kamar wannan a yadda su kutu sai da umar ba shi ne ba faɗi wannan wannan ba a kan dindin to kaga a cikin da shi ba ba wani abu da zai cutar da shi ba zai kace ya ce saboda zai cutar ba da zai fita da shi ba to wannan kuma magana suratul azab shi Allah ke faɗa wani malamin su da ake kira Salim ibn Qayyim sai ne daga cikin malaman Imamiyya shi yake faɗar wannan magana cewa suratul azab ta yi tsawon bakara ba wai ahlus sunna bane suka rubuta ne shi Allah suka rubuta to ba ba aqida ce wani irin ƙarya ce da zai yi ba suratul hujurat aya ne ta ta kace ta ta kace sun ce ta kai ɗan aya aya aya ɗari da yana don zartari ta ake aka gina da haka suka yi kafa ɗauki wani ce akwai nan sura da gala da aka ɗauke ta aka cire suratul wilaya sura da take magana a shugabancin sai na gaba ɗaya aka tattara aka zubar da ita shi kuma da ya zama khalifa ɗin da ya zama da ita kaga ba ruwanka ba ruwanka da wannan akida bai ta aka ba a tsira wasu wasu wasu kan da ba za mu zo batun abin da ya shafi sahabbai su kasu da yanzu ibn turiya ya fara zai zo wajen bayani sai da haka wasu abubuwan za su fito a cikin bayanin littafin insha Allah wani kuma yana tambaya a yankin da yake kan wanda ya karanta suratul yaqiya ba zai yi talauci ba har abada wanda ba hadisi ba ne ba ka ko ka karanta ko ka karanta Allah ya rubuta maka talauci sai kai ba hadisi ba ne kai ne wato wasu wasu sun fatan da suke su samu irin wannan sai dai da karanta ko ila ya rabu ta ko ya ta dole duniya ji da ya to kaga ba Allah ke ba to wanda ne ke duniya wanda ba ni ke ke duniya sai akwai wai akwai lawa mai kyau kuma akwai lawa mara kyau ya abin da kuma ga abin da ga lawa mai sai ka ga lawa to to a takaice a dunkule a takaice a dunkule hadisai da dama sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin rafi ma من من ألق سبيله فقد أشرك من ألق سبيله فلا أتم الله له يا غيري يا لا لا يا لا يا حميد كو يا حميد كتب لا تكتب يلا من ألق شيئا وكيل إليه إنه وقت الله بيقول يا لا لا لا sun kasance suna suna yin baya sun jahiliya sun kafa jiya alkur'ani ana yin ta wasu abubuwa na sunaye aljanu a yi laya da su ko a ko a ɗaura wani dodon koɗi ko wani dutse ana neman tsari da kariya daga wannan da wannan dutse sai ka za ka zo ɗaya daga cikin mawaƙan suna cewa wa idan mani wasu aika mata alfara alfaita kulla kabilatin la tanfa idan ya kiya ta ya ta tsoron ta ta zare a kai fofinta za ta yi samu to za ta samu duk wata lawa za ta amfani wanda ko a jami'a musulunci da ya zo ya soke wannan layi da suke yi sai aka zo mutum ya ce alƙur'ani rubuta alƙur'ani shi kaɗai tsagararsa in huwa Allah ya Allah ya saba kan yadda zalimi da ƙarfi kullum ku fada a daɗe ta aka tabba a lafiya sai za su shiga cikin waɗancan layi da ake yi a jahiliya da cikin da ƙur'ani ba zai zama hukunci su ɗaya ko ko a wannan tunda alƙur'ani ne maganar Allah ce kamar ka ne riƙon ne da Allah yanzu muka zan maganar alƙur'ani kalamin Allah da da aka samu ra'ayi guda biyu ana jin guda ya Abdullahi ɗan Mas'ud Abdullahi ɗan Amr ɗan Talha cewa yana kai da ƴaƴansa addu'a wanda ba zai iya tafiya ba sai ya rubuta masa lafiya ba wanda na farko wannan ta fuskar sanadi bai inganta ba in kuma na an yadda ya inganta ta fuskar sanadi ba zai zama dalili ne karara na cewa yana lafiya masa ne saboda su zama lawa ba yana koya miki wanda bai bai hadda shi ne sai ya rubuta masa kamar allo don ya dinga kallo yana karantawa har ya rubuta har sai su malamai suka suka ce manufar don ba a ce yana rubuta masa lawa ba a cikin a cikin a cikin hadisi ta ta ana rubuta masa a takarda ya rataya masa don ya zama kamar allo yana karantawa sai na ta magana dai a takaice mafi rinjaye a kwanan maganganu biyu na malamai shi ne hana ratayar harkar ƙur'ani ɗin saboda abubuwa kamar haka na farko umumin nan nafi da ya zo da rarrabe ba bai ce in ka yi ta ƙur'ani ko ta zikiri ko ta abin da ba su ne ba sai da haka wannan nasi za a bar shi akan umumin sa tunda ba ya da makafi ba al'asli shi ne da kawai al'ad ala umumin hatta ya ce makafi idan ba a samu wani dalili da ya keɓance wasu abubuwa ba to za ka bar shi akan ya gane dukkan wani abin da zai iya shiga ƙarƙashin wannan nasi na farko kenan abu na biyu manufar da ta sa aka saukar da alƙur'ani وإذا لم تتبع القرآن بل أو عجبت لتنذر من كان حيا فهو عزيز ربي كده بس وزمنا أن كرم تاشي أي أي شيء بعدين بيقول صح بعدين أنا تراسي أوي أخوة أقول لك أقول لك فيقرأ القرآن يقول أنا لا تراسي أوي أنت تبقى كده لما تقول اللي يسأل الله يتكتب أبناء أخوة أتكلم لا تولى الله يعطيك za a fitar da tawakkali daga zukatan mutane da zarar ka je guri ka ga ka tsira a ina ki ga wani rinki ka ga ka fita ka la la ki kada ni wanda kuma ka je ka ga ka ka da ka duba ka ga ba ni ka ka ga ba ki da la la ba kana ba kana tare da Allah ba kaga ya gaba da wannan din nan da kira ya shi kake ganin ne kafi ba ubangiji ba kuma wannan abu da wanda yake da shahar ma'aruf duk wanda yake ya ce la din yana jin cewa in babu ita ba zai samu mutuwa ba abu na hudu shi ne a cikin rubuta alkur'ani a alaƙiya a wuya ko a ɗaura a tsini ko a banki za a je a jefa su cikin gurin da yake da gasa ne a je a jefa su gurin da yake wulaƙanci ne idan ka sa shi a tsini ko a wuya ita da aka shiga da ɗaukewa ta tattara kullum bayan ka aiki da su za ka shiga da su za ka komai za ka da su za ka yi wanda yaro karami za a sa masa sai su ga kasa ya faɗa kasa abin da zai da cikin shi a kai ne sai yi kashi nan ba ya ci kari ne yayi kawai ta sa a inda za a yi wata ƙur'an abu na biyar a cikin wato ba da dama cewa a yi ta ƙur'ani za a buɗe ƙoyar waɗanda za su yi ba ta ƙur'anin gaba wanda kuma wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu sai ka buɗe lawa ɗari ba ka ga ɗan ƙarar ƙur'ani in ba qur'ani ne za ga an tattauna shi an buɗe ni a raɗin an yi masa tsafiya an saka sunan wani mutum ko wata yarinya ya alƙaitu alaika mahabba ta ta bi da mini alƙur'ani ya bai sauka da haka ba alƙur'ani bai sauka haka ba kana ta sai ka an an jirgin ta shi ko ga an yi abin nan gida gida kamar ta ce لا أريد شيء لا لا أريد شيء ولا أريد شيء كتب كتب هذا القرآن الكريم ويقول أي القرية جنب نوائل كتوائل كتوائل وعين وعين إلى إلى إلى إلى فلا تكع بما شاء الله وقال لنا مر جايين قال قال غايين وقال يا أبيك يا أبيك يا أبيك يا أبيك wani sai baya yana dukewa sai ga ya ya ya ya ta yake aka yi maka Allah ne ya ya ya yake ta sai ne saboda waɗannan abubuwa guda biyar da za su iya faruwa idan aka buɗe ƙofar na ƙofar ɗaura wata laya da sunan laya da halittu ya sa malamai mu haƙƙi ƙula ɗan zai a zuke da da ke suka ce bai kamata a bari a cikin wani ɗaura wannan shi ne magana da ita ce ita sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad da alihi